إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin sake dawowa majalisinmu da muke karatun kullum kullum, karatun Alƙur'ani mai tsarki tare da fassara kan fahimtar magabata wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malaminmu a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake na anguwar kasuwar kaji a cikin garin azare karamar hukumar kakagun jihar bauchi najeriya yau allah ya kawo mu majalisi na tara kuma an sha ruwa na tara ga watan tara hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da tara ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu ibrahim alaihi salam a wannan sura din jiya mun yi karatu zuwa aya ta ashirin yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 21 zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu waɗanda suke suka danganci neman addu'a sun zo da yawa tuli, wasu suna da alaƙa da rashin lafiya ne, wasu jinyar tasu wasu kuma ta iyayensu. wasu suna da alaƙa da makaranta ne, wasu akan jarabawa, wasu kuma akan neman makaranta, wasu kuma akan aiki, kan aikin wasu akan promotion ne, wasu kuma neman albarka aikin ya samu, wasu kuma akan fafutukar neman aikin sun mimmika takardu, wasu kuma akan haifuwa ne wasu akan aure wasu akan neman zaman lafiya muna roƙon Allah mai tsarki da ɗaukaka Allah maji roƙon bayansa Allah da yake son a roƙe shi amsa ina roƙon sa maɗaukakin sarki ya shiga lamarin kowa. Ubangiji Allah marasa lafiya ka ba su lafiya. Masu neman haihuwa Allah ka ba su haihuwa. ‘Yan makaranta da suke neman cin jarabawa da suke neman admission Allah maɗaukakin sarki ka taimake su. Masu aiki Allah ka ɗaukake su. Masu nema Allah ka ba su. Ya Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu masu ba su suka ubangiji Allah ka biya musu ka sauƙaƙe musu hanyar da za su biya da hannayensu ka ba su ikon biya masu bukatar aure Allah ta'ala ka musu arzikin aure masu damuwar zamantakewa ta aure Allah ta'ala ka daidaita al'amarin zamantakewarsu Allah maji roƙon bayi Allah ka amsa mana Allah ka shiga lamuran mu baki ɗaya ka daidaita lamuran wannan ƙasa ya rahman ya rahim ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram sannan wannan ya ce ya kai shekara sha bakwai amma yana wasa da sallah kuma yana sace-sace yana zuwa masallacin nan yana fahimtar abin da ake faɗa shine ya yi nadama abin da yake yi shine yake neman addu'a a wurina da sauran jama'ar musulmi ubangiji Allah ya shirye shi shirin addinin musulunci sannan ya tambaya menene sujadar qabli da kuma sujadar ba'adi to mune maka addu'a Allah madaukakin sarki ya maka arziki shirya Allah ta'ala ya sanya idan ka fara dawowa kan hanya Allah ya sa sanadin shirya ka kenan kuma Allah ya kai maka abin da kai a baya Allah ya daidaita al'amuran ka ya tabbatar da gadiganka akan addini da son addini sujada qabli kuma sujada guda biyu ne ake yin su kafin ayi sallama zada ba'adi zada biyu ne ake yin su bayan an yi sallama duka ana yi ne bisa dalili na makuwa mantuwa ko rafkanuwa da aka samu a cikin sallah wanda yayi ƙarin abin da ya kai girman sa ya kai rukuni to zai yi sujada ba'adi wato bayan yayi sallama zai yi sujada biyu sai ya sake yin sallama wanda kuma mantuwarsa a cikin sallah wani abu ya bari kamar zaman tafiya ko ya bar karatun sura to shi kuma zai yi sujada qabli sujada guda biyu kafin ya yi sallama sujada guda biyu kafin ya yi sallama idan ya yi su sai kuma ya yi sallama na ga farkon majalisinmu an yi makamancin wannan tambayar kuma na ba da amsa da bayanin da ya fi wannan wannan kuma yake cewa malam tambayarsa idan mutum ya ya ɗisa maganin ciwon ido alhalin yana azumi ko kuma ya yi amfani da inhaler kuma yana azumi ya azuminsa ya karye ko kuwa yana nan a maganin ciwon ido baya karya azumi haka jan inhaler ta hanci ko ta baki baya karya azumi waɗannan magungunan ko da dai sukan kai sako zuwa makogoro amma ba uwar hanji suke kaiwa ba ba su da ma'anar ci ba su da ma'anar sha dan ka ja iskar inhaler ta baki ko ka ja iskar inhaler ta hanci da mai yin mura ko ka ɗisa maganin ciwon ido ka ji ɗacinsa a makogoranka wannan dukka ba zai karya azumi ba saboda azumi an hana ci da sha ne da abin da yake ba da ma'anar ci da sha su kuma waɗannan ba ci ba ne ba sha ba ne kuma ba sa ɗaukar hukuncin ci da sha haka in bukatar hakan ta kama musamman masu larurar hakan ɗin za su iya amfani da shi a tambayar sa ita ce wasu limamai bayan a bayan an gama karatun sallah kafin su tafi ruku'u sai su yi shiru na ɗan wani lokaci to a wannan lokacin akwai wata addu'ar da ake yi ne babu amma ya tabbata a sunna cikin sunan to a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga sallah a tsaye yana da shiru biyu yana yana da shiru guda biyu shiru na farko bayan kabbarar harama kafin ya fara karatu da kun sani a nan yana addu'ar buɗe sallah da ake ce mata du'a ulistiftah to wannan shirin kenan sannan kuma akwai shiru na biyu bayan ya kammala ƙira'a kafin ya tafi rukuku yakan ɗan yi shiru kaɗan don kar ya gwama tsakanin karatu da kabbara an gane ko don kar ya haɗe tsakanin karatu da kabbara misali alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allahu akbar sai yayi kama da cikon sura amma idan aka dan yi shiru shine an raba alqur'ani da kuma cewa Allahu akbar to an samu wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga kuskure ma da limamai da masu sallah su kan idan suke yi mutum yana kammala sura kuma kawai sai ya kabbara ya kama gwiwa yana daga kurakurai sai ya ɗan yi shirya mai da numfashinsa sannan sai ya yi rukuku aka yi tabbata a sunna amma akwai wani shiru na uku tsakanin fatiha da karatun sura wanda wannan bai tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam ba sai dai ta fiskar wajabta karatun fatiha akan mamu a wajen waɗanda suke ganin hakan waɗanda suke ganin cewa wajibi ne mamu ya yi karatun fatiha to sukan yi wannan shirin don su ba wa mamu damar ya karanta fatihansa kafin su shiga karatun sura amma wannan shirin to shi akwai saɓanin malamai a kansa a wancan na farko na kafin mu fara karatu da na ƙarshe bayan karatu kafin ruku shi wannan ya tabbata cikin sunan Allah wa amma ba addu'a ake yi ba kamar yadda ya tambaya ba addu'a ake ba shiru kawai ake barakallahu fikum tambayar sai yace mutum ne yake sikila da yanayin azumi ba matsala da yanayin azumi ba matsala amma yanzu wajen shekara biyar inda ya ɗauki azumi ko ɗaya ya yi sai ya yi jinya sosai saboda ƙarancin ruwa to yaya zai yi zai ciyar ne ko kuma shekara uku da ta wuce ya tambayi malam kabiru ahmad Allah ya ji kansa sarrafa ya ce sai ya samu lafiya ya rama to yanzu har shekara biyar abin yana damunsa lallai fatawar da malam ya bashi daidai ne haka ne Allah ta'ala ya duk amana da rahama saboda Allah madaukake sarki cewa yake fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda cikin ku bashi da lafiya ko yake kan hanya to sai ya idanya wasu kwanaki daban ba a watan Ramadan ba ya rama abin da sha mana sai ya sha sai ya rama sai aka sako mara lafiya shi kuma mai sikila shi ma mara lafiya ne cikin marasa lafiya don haka abin da ya kamace shi shine ya rama daga baya amma kasancewar sikila jinya ce wacce ba a cika warke mata ba ba a cika galibi ba a warkewa to irin wannan idan azumin zai yiwu sai ya yi shi yanzu da azumin ya zo baya baya iya yin sa to sai ya koma wajen likitoci likitoci su ba shi fatawa tukunna kafin malamai su ba shi fatawa likitoci su ba shi fatawa yanzu wannan jinyar tasa da halin da ya samu kansa ciki akwai wata dabara da za a yi a ilimi irin nasu ya koma irin da yana yin azumi ko kuma babu wata dabara da za a yi sai dai ya haƙura da yin azumi in sun ba shi fatawa to sai almajirai su ba da fatawa an gane ko yawwa wannan yake cewa menene godiya da kace idan Allah ya yi maka arziki ko makamancin haka da wani kalar aiki za ka gode masa, ka ce godiya ba a baki ba ne, a aiki ne, yana so ya ji wannan kalar, wani kalar ayyuka ne. To lallai na faɗi haka, amma ba cewa na ce godiya ba a baki ba ne. Ita shukura, godiya da da ibarar hamdala idan aka ce hamdala alhamdulillah godiya ce ta harci amma idan aka ce shukura godiya ce da ta haɗa zuciya da harci da aiki mai godiya da baki ya yi shukura ya yi da zuci ya yi shukura ya yi da aiki ya yi shukura don haka idan mutum ya tara godiyar baka da godiyar zuci da godiyar aiki shine ya samu cikakkiyar godiya ta shukura amma idan mutum zuciyarsa ba ta gode ba balle gabansa su aikata to ko yana cewa ya gode godiyar baka ce don haka ba ta amsa sunan shukura ba na fata ka fahimta misali da ka buga kuma da arziki wala Allah abin da kake nufi da arziki kuɗi domin haka galibi ba haushe yake nufi in ya ce arziki kuɗi yake tsammani arziki ya sa sai mutum ya ɗaga hannu ya fi roƙon Allah, Allah ka bani arziki, Allah ka bani arziki, ta ba shi yaya. Kuma sai ya ce ya yi ta roƙon arziki ba a ba shi ba. Ga arziki nan kuma an baka. To da kace arziki wala Allah kana nufin kuɗi. Wala Allah kana nufin kuɗi. To ai godiya da kuɗi ai ya fi ko ya kuɗi ka iya cewa ma sun fi kowace ni'ima ma saurin saurin wato samun damar godiya saboda wanda ya Allah madaukakin sarki ya masa kuɗi kaga a cikin kuɗin nan nasa akwai hakkokin bayan Allah akwai hakkokin iyalansa akwai hakkokin iyayensa akwai hakkokin zumunci na ƴan uwansa akwai hakkokin maƙota akwai hakkokin baki akwai hakkin Allah na zakka akwai abin da zai zaɓa wa kansa ya yi na kyauta da sadaka da duk wani da ke shukura yana ke shukura ya zama mai mai ungo karɓi ya zama mai haka shina zama mai shukura ya bayar sadaka ya bayar kyauta ya biya hakki wannan ya zama mai shukura amma in ya zama mai matsala mai jan rai ba zai iya biyan bashi ba yana da shi ba zai iya kyauta ba yana da shi ba zai iya sadaka ba kuma yana da shi za a masa aiki ba zai biya ba kuma yana da shi kaga wannan babu shi kuma ko a karatun ma inda ka saurare shi duk na dan yi ishara zuwa ga haka sannan wannan kuma mai tun kafin yana cewa da Fatima la ya sha ruwa lafiya yace tambayar sa ita ce yana aiki a banki kuma babu masallaci a cikin bankin amma akwai masallaci a waje kuma yana kusa da bankin da dai management ɗin bankin sun ce kar kowa ya bar premises ɗin banki during working hours ana lokacin aiki kenan amma yace sun mana providing taburma da butoci domin mu yi sallah a cikin cikin banki yace in this case za mu iya yin sallah a cikin banki ko ma'aikacin banki ne ma'aikatan banki ne za mu iya yin sallah a cikin bankin a babu larura ko kuma wajibi ne a kanmu mu je masallaci tunda yana kusa da banki to ba wajibi ne sai kun sauka kun je masallaci ba wai na ce sai kun sauka saboda bai ba kuna garin mu na gadin beni ne ba wajibi ne sai kun fita kun je masallaci ba in dai akwai wurin da za ku iya haɗuwa ku yi sallar ta ku kusa liman to kar ku bari dai sallah ta wuce ba ku yi ba ku yi aikin ku kuma in lokacin sallah yayi ku hauta burman ku wani ya ja ku sallah ku sallah ko kuma uzurin ku kenan kafin ku samu ku kubuta daga wannan halin da ku samu kanku ku zama irin kowa to ɗan uwa mun saba duk shekara muna gidauniyar marayu bana insha Allah ta'ala mun sanya jibi talata yau lahadi ko gobe litinin jibi talata ranar sha ɗaya ga watan ramadan an shiga goma na wuya ke ko yawwa to ranar muke sa ran insha Allah ta'ala za mu gabatar da gidauniya ta farko in Allah ya yarda ta haka yadda muka saba tsarawa shine kowa zai yi tattalin abin da Allah ta'ala ya hore masa mai kuɗi mai tufafi mai abinci naka na iyalanka na mahaifa na makota na abokai na duk wanda zaka iya tallata masa ya baka gudumawa ka kawo in ya yarda da kai to nan za a karba insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu na rana muna so ya zama an samu canji matuƙa na gudumawa da za a bayar a cikin asusun marayu domin tallafa musu a cikin wannan wata mai albarka kamar yadda kuma aka saba masu sawa ta account akwai account da aka saba amfani da shi mai suna Suleiman Muhammad Kankani wanda yake na banki na ɗaya wato First Bank wanda yake da lamba kamar haka uku sufuli biyu biyu shida hudu shida biyar biyu sufuli uku sufuli biyu biyu shida hudu shida biyar sufuli biyu turawa sai mu ce 30 two two six four six five zero two larabawa ثلاثة صفر اثنين اثنين ستة أربعة ستة خمسة صفر اثنين فلاني أرمى
وبرزوا لله جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم هواء علينا أجزعنا أم قضونا ما لنا من محيط ubangiji ta halaye wa barazu lillahi jami'an fa qala du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adabi llahi min shay qalu law hadana allah la hadaynakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis ubangiji ta halaye wa barazu lillahi jami'an bayi za su bayyana wa Allah gaba ɗayansu, dukkanin halittu za su bayyana wa Allah gaba ɗaya, wa ƙalar zuwa fa'o, ko ka ce sun bayyana wa Allah gaba ɗaya saboda hakikanin fi'ilin fi'ilin mazi. A uslubi na balaga idan an fassara shi da mazinsa, wa bara zulillahi jami'an, halittu sun bayyana wa Allah gaba ɗayansu. bai riga ya faru ba amma aka ce ya faru saboda aukuwar salama halata dole zai faru haka Allah ya tsara za a yi to saboda kasancewar ba abin da zai hana yiwuwarsa har sai Allah maɗaukacin sarki yake bayanin da ibara wacce take nuna an ma yi an gama wa barazu lillahi jami'an sun bayyana sun fito daga cikin kaburburansu halittu gaba ɗayansu faƙalar du'afa'u lillazina istakbaru sai raunana waɗanda a nan gidan duniya aka bautatar da su aka ƙaskantar da su ake ba su umarni sai su ce lillazina istakbaru ga waɗanda suka ɗauka wa kansu girma a gidan duniya suka sa kansu jagoranci suke hana raunanan gane addini da karɓan addini suke sukar addini suka tara wa kansu mabiya ana bauta musu su ne waɗanda suka ɗaukan ma kansu girma kenan alladina istakbaru to su masu raunin sai su ce da su manyan nasu inna kunna lakum taba'an lalle mu da mun kasance mabiyanku kunna mun kasance da can a baya a duniya lakum taba'an a gare ku mabiya abin da kuka ce shi muke yi abin da muka ga kuna yi shi muke aikatawa fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay to shin za ku iya mana wani amfani yau na wani abu daga azabar Allah za ku iya tare mana wani abu daga azabar Allah min shay'in duk karancin sa qalu sai manyan sai su ce law hadana Allah la hadainakum to inda Allah ya datar da mu mun shiryu da mun shiryar da ku da Allah ya datar da mu da shirya ya shirye mu la hadainaku da mun shiryar da ku sawa'un alaina ajza'na am sabarna malana min mahis yanzu dai ba wannan zancen ba sawa'un alaina daidai ne gaba ɗaya mu da ku yau duk ɗaya muke da ku da mu duk ya zame mana bai ɗaya a jazi'ina an sabarna ko mu yi raki yau ko mu yi haƙuri malana min mahis ba mu da wata mafaka ba mu da wani tsira to shi irin wannan labari da Allah madaukakin sarki yake bayarwa wato da irin nasa amfani alƙur'ani ya gama maka komai duk wani wanda yanzu zai buɗe maka ido duk wani wadda yanzu zai jagorance ka akan bata ka biye shi to ga alaƙar ku ranar alkiyama idan an tsaya a gaban Allah ranar alkiyama to kowa ta kansa zai kuma sai an samu tofin alatsi ne tsakanin mabiya da waɗanda aka yi. Wannan tofin alatsinan Alƙur'ani ya nuna mana zai faru a farfajiyar hisabi kafin a shiga wuta, sannan zai faru a cikin wuta. Domin waɗanda aka ƙasƙantar da su, aka bautatar da su, aka mayar da su bayi, aka hana su gane Allah, aka hana su gane addinin Allah. Ranar alkiyama za su cakumi waɗanda suka jagorance su. Su kuma waɗanda aka jagoranta tunda an zo gaban Allah wadda ba mai mulki a ranar a wajensa sai shi, sannan ba wata rai da ta isa ta motsa sai da izininsa da yardarsa, to su manyan idan sun samu izinin magana martaninsu shi ne za su tsora cewa a'a mu fa dama ba shiryayyu ba ne kuka bi mu dama batattu ne kuma kuka bi mu akan bata idan cece ku ce yayi yawa su shiga tsine wa junansu ƙarshe dai al'amari ya rincaɓe su dinga cewa to ai yanzu kan tafa da ta ƙare da mu da kuɗin gaba ɗaya duƙen wuta ne ba mu da wata mafita tsakaninmu ba mu da wata mafita da za mu nema daga azabar Allah fadin Allah madaukakin sarki wa barazu lillahi jami'an za su bayyana wa Allah gaba daya wa barazu wasu malaman tafsiri suka ce ana nufin kafirai tunda siyakin zancen ya tafi akan kafirai masalul ladina kafaru بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وبرزوا لله ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا yakin zancen tun da ya taho akan kafirai ne sai aka ce to su ake nufi anan ma kafiran ranar alkiyama dukkansu za su bayyana wa Allah alburuz yana nufin alkhuruj wa zuhur za su fito daga kaburburan su su bayyana gaba ɗayansu wasu malaman tafsiri suka ce gaba ɗaya halittu ake nufi Allah yana nufin anan dukkanin halittu ranar alkiyama za a tattaru a farfajiya guda Allah zai shirya ƙasa a shimfiɗa ta shimfiɗa wanda kowa zai samu guri da halittun farko da halittun ƙarshe gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki zai daidaita ƙasa a yasa a gyara ta ta yadda babu kwari babu tudu wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta suna tambayar ka ya za a yi da duwatsu Allah ce duwatsu sheke su za a yi sheke su za a yi ai haka za a sheke su kamar yashi a baje ƙasa gaba ɗayanta idan an baje ƙasa gaba ɗaya sai ta zama daidaitacciya ba ka ganin kwari ba ka ganin tudu haka take fetal iya ganinka tafiya za ta yi sauƙi za ta yi daɗi kuma ba wanda zai koya يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له duka halittu za su bi yadda ake kira ba wanda zai bauɗe wa khasha'atil aswatu kuma kowa zai yi tsit ya shiru fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai shashaf shashaf shashaf na tafi haka za a daidaita ƙasa shine wa barazu lillahi jami'an kowa zai bayyana wa Allah madaukakin sarki za ka kan wannan fasarar ya shafi mummunai da kafirai da kowa ma da dabbobi da komai yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum shay liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab ubangiji ta'ala yace yawmahum barizun ranar da su halittun za su kasance a bayyane sun fito kowa ya fito kowa yana nan ba wanda za a tambaya baya la yakhfa ala allahi minhum shay cikin su ba abin da zai buya wa Allah cikin halittu wannan kaga shine ma'anar wa barazu lillahi jami'an sun bayyana bayyanar da la yakhfa ala Allah minhum shay ba wani abu da zai buya wa Allah komai Allah yana gani kowa Allah yana ganin sa kaga zantan a ce wai wani yana jidan mutane yana kai su aljanna Allah bai sani ba wannan kafirci kafirci ne Allah ta'ala ya ce yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba abin da zai buye wa Allah ba fa Allah cewa yake la yakhfauna 'ala Allah ba ba za su buye wa Allah ba cewa yake la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba shay ba wani abu wanda ke tattare da su daidai da farcanka ba zai buye wa Allah ba ba kai din su kutum ba daidai da farcanka daidai da gashinka kwaya daya ba zai ɓuya wa Allah ba, ba maganar ka ake ba su kutun kai. Shai mafi ƙarancin abu da ke tattare a jikin halittar ka ba zai ɓuya wa Allah ba. Amma ka ji mutanen nan saboda ɓata suna yaudarar mutane suna cewa wa ranar alkiyama wai akwai wani waliyi wanda zai rinka jidan mutane dubu saba'in dubu saba'in yana kaiwa aljanna ya yi tawu na farko ya yi turub na biyu ya yi turub na uku wai sai ya zo wani turub ne ya haɗa kan dubu saba'in zai ɗiba wai sai lokacin ne za a gan shi kuma idan an gan shi ma ba a san ɓarnar da ya yi ba wai sai a ce da shi mai kake har yanzu baka tafi aljanna ba gana an manna Allah jahilci kenan kenan duk abin da ya yi wa Allah Allah bai sani ba yanzu da Allah mai faɗan wannan ya yi imani da wannan ayar yanzu mai yadda da wannan ya yi imani da wannan ayar to rintanmu da su kenan ba yadda za a yi ga abin da alkur'ani yake cewa sannan haka wani a gefe haka kawai ya sha koko ya zauna ya dinga tsinkawa mutane maganganu yana keta alfabar alkur'ani za a yi da wannan ba za mu wuce da wannan da shi Allah yana cewa yawmahum barizun yinin da za su bayyana wa Allah la yakhfa ala Allah minhum shay ba wani abu nasu da zai koya wa Allah kuma Allah yake limanil mulkul yawma a wannan yinin ne Allah zai ce mulki ga wa yake yau sai suke lillahi alwahid alqahar mala'iku suke mulki naka ne Allah alwahid wallo daya guda daya alqahar wanda yafi karfin kowa shine a surah Taha Allah ta'ala ya ce kowa ma shi yake kai da sautin ka yayi kasa ba kai kai magana ba sai da izini amma yanzu kai ne kake iya jido shin idan mutum ya samu karama ko ya samu walittaka ko ya samu matsayi don Allah waye ba shi ba Allah ne ba shi ba mu Allah ne ya baka kuma sannan ka zo ka fi ƙarfinsa ya za a naɗa ka ka wuce wanda ya naɗa ka Allah ya ce wa barazu lillahi jami'a Allah ya ce halittu za su bayyana da Allah jami'an gaba ɗayanmu. Faƙalar zo a fa'uli da zina takbaru. Wani abu da zai faru shi ne waɗanda aka cutar da su, aka jagorance su suka yi makauniyar biyayya a addinanci. Ba karatu aka koya musu ba, ba tambaya suke amsa musu ba, ba wa'azi ake musu a ja musu kunne ba, ba littafi aka buɗe musu ake karantawa ba. haka kawai aka jagorance su domin akwai wani ya yi ƙaurin suna shi malam ne shi abun bi ne amma fa iya aikinsa shi ne jagorance ku ku zaga gari raɗe-raɗe ku kewaye gari a wuni ba sallah ba cin abinci idan an tashi kuma hoto ba zai baku ba kuma a haka ma ya kafi naira hamsin hamsin na fok yanzu don Allah yanzu wannan idan ka kare abinsa idan ka kare abinsa ba kai ahalari ba ba kai ashimawi ba ba kai iziya ba ka kare abinsa ba kai izu ɗaya ba bai koya ma ko sabbi isma rabbikal a'la ba ba abin da ya koya maka ka kare abinsa tsakani da Allah ba ka tunanin idan an tashi wannan rintan kuna ciki ko ba ka ba ba da hujja kake binsa ba ba da ilimi kake binsa ba shi ma baya da shi wani fa sai ka ganshi jagora ne ana binsa da tuta da komai amma iya matsayinsa a tafiyar shine ya iya waka wallahi mana ba a ramma bane bai san ahadari ba bai san ashmawi ba bai san komai ba amma ya iya waka da ita ya shaha kuma yana da mabiya tili kuma na addini ha addini kan sallah ake ko waka to abin da zai faru manya-manyan jagorori da suke hana mutane gane addini ƙananunsu da ‘yan tsakiyarsu ‘yan tsaka-tsaki da manyansu alƙur'ani yana kira kar a zo ranar alƙiyama mutum ya samu kansa a wannan tawaga wallahi an fede gaskiya an gaya wa mutum addu'afa su ne mabiya raunana waɗanda aka ɗauke musu hankali su ne abdu'afa allazina stakbaru waɗanda suka naɗa kansu maƙamai maƙamai na girma a addini ba karatu ba karantarwa ba hujja ba ki sa aka ce musu allazina stakbaru ba a ce musu malamai ba ba a ce musu shugabanni ba ba a ce musu jagorori ba sai aka ce allazina stakbaru su suka naɗa kansu girma da haka rauna nan sai su ce da su inna kunna lakum taba'a saboda a lokacin sun riga da sun gane Allah madaukakin sarki ya fushe mu kunyar duniya da lahira lokacin da aka ce baka farga ba sai da ka tashi daga kabari kashin ka ya bushe a ce baka gane kana da matsala ba sai ka tashi daga kabari ka gane kana da matsala wallahi ka shiga tara sai da aka tashi daga kabari suka ga lallai farfajiyar mahashar matattarar bayi sun ga lallai yanzu ba wata mafita ba wani abun bi sai Allah kuma ba shi suka bi ba a daidai wannan lokacin sai su cakwami waɗanda suka hana su sai su ce inna kunna lakum taba in ba ku manta ba ko muke bi ba ko muke bi ko kuke ce mana wa kuka hana mu bin ɗan izala kuka hana mu bin alƙur'ani kuka hana mu bin alƙur'ani da sunna inna kunna lakum taba mu da mun kasance mabiya ne a gare ku taba mu da idan ba ku manta ba a duniya ku muke bi sai abin da kuka ce to yanzu ga yadda muka samu kanmu kar ku manta wannan tambayar da suke yin fa ba fa tambaya ce suke yi doyi suna tsammanin za a samu fitar ba istifhamu tawbih ne tawbihi ne suna suna suna tozarta su ne a halin suna tozarta su ne ku muke bi tunda ku muke bi ga halin da muka samu kanmu da mu da ku yanzu fahal antum muhununa anna min azabillahi min shay yanzu gashi nan za ku iya mana wani amfani duk karancinsa daga azabar Allah nan min azabillahi malaman tafsiri suka ce min anan tab'idiyya ce wani abu daga cikin azabar da muke gani za ta same mu akwai wani abu da za ku iya tarewa kar ya faru da mu wasu malaman tafsiri suka ce a bayaniya ce tunda bayaniya ce dukkan azabar ne shin za ku iya mana wani amfani ku tare mana azabar Allah min ta farko kenan min ta biyu kuma min shai wannan min din malaman tafsiri suka ce za'ida ce min haythul i'rab mu'akkida ko min haythul ma'ana ta fiskar li'irabi min ce za'ida amma ta fiskar ma'ana kuma tana ƙarfafa tana ƙarfafa mafi ƙarancin abu na taimako ba za a same shi ba kenan tana ƙarfafa kore mafi ƙarancin gudumawa fa hal antum mukununa anna min azabillahi shin yanzu ku za ku iya wadatar da mu daga azabar Allah a ce bata same mu ba min shankin kai ko da dan wani abu na azabar ku taimake mu ku rage mana ita ce tambayar amma ba fa tambaya ce ta neman amsa ba tambaya ce ta tozartawa ta tozarci ta kunyatarwa amsa shi ne kun san mun san ba za ku iya ba eh kun sani mu ma mun sani cewa ba za ku iya ba ƙarshe wajen ba da amsar ba ce musu za su yi to ku jira mu gani zuwa anjima ko kuma ku ɗan saurara dai a ɗan tura gaba ko yadda zan yi a'a wajen amsa sai suka ce da su lau hadana Allah la hadaina ku suka ce ku yi haƙuri kuskure aka samu da mu shiryayyu ne da mu shiryar da ku da Allah ya shiryar da mu ya datar da mu shirya to da mun shiryar da ku kun ga wannan gabar mai take nunawa shine karka kuskura ka bi wanda ba shiryayye ba idan ka bi wanda ba shiryayye ba to ka bata to amma kowa zai ce malamin su shiryayye ne eh nan gizo yake saka kowa zai ce malamin sa shiryayye ne wanda littafi ya saka maka ai da ilimi ake samun shirya wanda littafi ya saka maka wanda littafi ya saka maka ya koya maka babu kaga bai koya ma littafi ba ba ka zuwa mai da tambayoyi yana amsa maka baya maka wa'azi ya haɗa ka da Allah sai dai a ta kiɗa a ta rawa a sheke a kole cikin ka ɗauke shi abin bi shi ma baya kan wata shirya to ƙarshe abin da zai faru shi ne za su ce lau hadana Allah la hadaina da Allah ya shiryar da mu to mu ma da mun shiryar da mu to kaka yadda ka bi wanda baya kan shirya kuma alamar shirya ita ce ilimi alamar ilimi kuma shine a karantar da shi ba shi ne ilimi ba mutum ya zuwa maka da abubuwan da ba a ganewa ya dinga zuwa maka da abubuwan da ba a ganewa ce ai mu ilimin hakika ne da mu da aka abubuwan ba wai ku ba za ku iya ganewa ba sai a dinga tutture ka kun san da wannan ake tsurtar da mabiya sai a tutture ka nuna maka Allah ya fi ƙarfin ka ka biyo ta nan idan kana da wata bukata a wajen sai a dinga nuna maka ilimi ya fi ƙarfin ka baka kai yanzu ka san ilimi ba da haka sai a ɗora ka kan waka babu wanda kar ku manta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka rayu tare da shi suka fara samun wannan ilimin na addini daga wajen babban malamin su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun san da yawa daga cikin su dire suka wa musulunci dire suka wa musulunci shigowa suka yi kalmar shahada suka karba suka shigo suna shigowa kuma aka ci gaba da karatu aka ci gaba da karatu ba sai an gina ka ka zama gawurtaccen sahabi sannan a bude maka wata kofar ilimin ba annabi bai yi haka ba tare yake ba su ilimi alaihi salatu saboda ilimin ba wani abu mai wahalar ganewa iri ɗaya ne to babu wani ilimi da za a ce wai baka kai ka fahimce shi ba da haka sai a dan kofar da kai idan wancan baka kai ka fahimta ba dan me ba za a gwada maka ƙananan ilimin a gwada ma ƙananan ilimin to amma sai a dinga ture bayan Allah a hana su gane addini a hana su yin ilimi wani taron idan ka ga idan ka ga ana yin sa kana ganin hargowar da ke ciki ka san magana ce ta fada tafiya ce ta fada Allah ta ce to anan sai suna cewa lau hadana Allahu la hadaina mu ma inda shiryayyu ne Allah ya shirye mu ya dace da mu da shirya to da mun da mun shirye da mun shirye da sawa'un alaina ajza'na am sabarna malana min mahsus duk ɗaya ne mu da ku yau ko miraki shine ajza'na ko miraki am sabarna ko mu yi hakuri malana min mahsus ba wata mafita Suratul Baqarah Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wannan rikicin da yake cewa istabarra alladina tubi'u min alladina tabaru waɗanda aka bi za su barranta daga wanda suka bi su aga an kai an baro ke su manyan su ne za su yi tawaye wa ra'awul azaba dukkaninsu da manyan da mabiyan da wanda ake bi sun ga azabar Allah وتقطعت بهم الأسباب الله يتي على قوتي إلى الندى لدنيا سنين كي أسكانوس على قوتي الندى تكي سكا حتى أسوء الدنيا يعني سنين كي وقال الذين اتبعوا sai waɗanda suka zama masu biɗin ƙasƙantattun sai su ce lau an na lana sarratan fa na tabarra minhu kama tabarra ulina ina ma Allah zai mai da mu duniya mu nuna musu matsayinsu mai musu tawaye irin yadda su ma yanzu suka yi mana tawaye Allah ya ce kazalika yurihim Allahu a'malahum hakan nan Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alayhi ayyukansu asara kawai suka zama wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ya ce kuma za su fita daga wuta ba ba su fita daga wuta ba Allah ya ce amin a cikin suratul safati Allah ta'ala ya sake ba mu labari kafin a shiga wuta za a yi wannan rigimar yace ukhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah ku tattara azzalimai da ire-iren su mabiyansu sune azwaj anan ba matayensu ba ku tattara azzalimai da ire-iren su kwatattu mabiya da mabiya da waɗanda aka bi ku tattara su wa ma kanu ya'buduna ku hado da abin da suke bautawa ku hada Allah zai bada malaiku umarni ku hada da abin da suke bautawa har da shi min dunillah abin bauta su wanda ba Allah ba fahaduhum ila siratil jahim sai Allah ya ce ku nuna musu wutar wutar jahim ku nuna musu hanyar wutar jahim za a yi faretin tafiya wuta idan an saka su a gaba an tisa su a gaba an tattara su ana korawa kamar dabbobi sai Allah ya ce wa kifuhum ku tsayar da su a tsaya a tsaya a tsaya innahum mas'ulun za a yi musu tambayoyi tambayar da za a yi musu malakum la tanasaru ya kuna gani an zarga muku sakari an kora ku zuwa wuta ba za ku taimaki junanku ba alhalin a duniya wannan shi yake shi yake faduwa wannan wannan yana sujada wannan wannan ya zama abin bautar wannan haka alakar ku a duniya alaka ce ta manya da ƙanana waɗannan sun yi kane kane da fadar Allah waɗancan kuma sun zama ƴan nesa nesa ba haka wani ba da labari ba wai wani wani wali da muridinsa a cikin ruwa suna tafiya wannan labarin ba to wai sai shi suna tafiya sai shi walin ya ce da muridin to ga mu a cikin ruwa eh zan rika kiran Allah kai kuma ka rika kiran sunana suna tafiya suna tafiya sai shi dan sai ya sulalo sai ya samu muridin sai masa hudu ba alheri sai sai masa yana kiran Allah kai kana kiran shi kai ma Allah za ka kira ka kira Allah wai saboda a nuna darajar wali har shaidan ma yanzu yana faɗan gaskiya to sai ya kama kiran sunan Allah shi kuma wali yana ta tafiya bai san ya nutse a ruwa ba ya je a garin kiran sunan Allah sai ya nutse a ruwa walin har yayi nisa sai ya laluma sai ya babu shi ina wannan sai ya tsoma hannunsa a cikin ruwan da ya ɗago shi ta yaya aka yi sai ya ce ai kaji kaji abin da ya faru sai ya ce ai ya ai halakar kai ai kai baka kai ka kira Allah a nan ba Allah madaukakin sarki ya ce ku tsaya su ai tambaya malakum la tanasarun me yasa ba za ku taimaki junanku ba Allah yaya za a haɗa gingima gingima da ƙanana duk a kora wuta a rasa mai amfani a cikinku? Sai Allah ya ce, Bal, humul yau mu mustaslimu, dukkan su yau sun miƙa wuya. ba karami ba babba bal humul yawma mustaslimun sun mika wa Allah wuya lamarin haka da ya ubangiji mun tuba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasawwa sai kuma suka sai rikici ya rinta bai tsakanin su eh qalu sai kananan suka ce innakum kuntum ta'tunana anil yamin ku ne kuke ta zuwa mana ta daman mu ku kuke ta zuwa mana kuna lallaba mu kuna nuna mana wani wani romo a cikin hidimar ku a zo a tafi a zo a tafi qalu sai manyan su ce bal lam takunu mu'minina kun mana shiru kuma dai dama ba mummunan ba ba na kirki ba ne bal lam takunu mu'minin dama kuma ba mummunan ba ne fa haqqa alaina qawlu rabbina inna la za'iqun suka ce sai sai hukuncin ubangijinmu da yayi akan mu ya tabbata da mu da ku yau za mu ɗanɗana kuɗa fa agwayna ku muka hallakar da ku inna kunna gawin da mu da ku yau halakakku ne Allah ta'ala ya ce fa innahum yawma idin fil azabi mushtarikuna dukkan su a cikin azaba ranar za a tattara su a hada su inna kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce haka muke hukunta innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun idan an ce da su la ilaha illa Allah sai su haka Allah ya kira ta to idan an shiga cikin wutar fa a a nan ma za a yi Allah ya ce wa idh yatahadduna fin nari fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna naqiban min an-nar qala alladhina istakbaru inna kullun fiha inna Allah qad hakama bayna al-ibad Allah ya ce tuna lokacin da za su rinka jayayya a cikin wuta bayan an shiga da can kafin a shiga yanzu bayan an shiga ma za su kaure su jayayya idan ta hajjuna fil nar fa yaqulu du'afa lil ladina istakbaru sai masu raunin sai su ce wa manyan inna kunna lakum tab'an da a duniya ku muke bi fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar shin zai yiwu kuna ga zai yiwu yanzu a wannan halin da ake ciki ku wadatar da mu wani kaso na wuta ku wadatar da mu daga shi ku rage mana qala alladhina istakbaru sai waɗannan masu girman kai sai su ce inna kullun fiha yo mu din ma a cikin muke ai mu din ma a cikin muke Allah ya ce inna Allah qad hakama bainal ibad yo Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi Allah ya riga da yayi hukunci tsakanin bayi waɗannan ayoyin da wasu cikin sautu saba'i walau tara ibiz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd lil qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ثم وأن أيوي إرسا ونسكبا وجه بارك الله فيكم don haka maganin wannan matsala kar ta faru kowa ya karatu kowa ya karatu asalin ayoyin suna magana ne asali akan kafirai da mabiyansu amma sai ka ji a waƙe in rayuwar mu ta musulunci a haka in ka saka su a zamantakewar mu ta musulunci a yau sai ga cewa suna aiki har a cikin mu ji tsoron Allah kowa ya karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a turo shi ce da shi aka yi ikra saƙon da aka fara ba shi kenan ikra kuma daga lokacin da ya fara da'awarsa da kira karantarwa yake in ba dan karatu da karantarwa ba da ba bukatar shekara 23 yana gwagwarmaya karatu ne da karantarwa kuma abin da ya gadar mana kenan manya jagorori a ji tsoron Allah a yi karatu a karanta mabiya ku ji tsoron Allah ku sani cewa duk wanda ya faɗi ya mutu kiyamarsa ta tashi kuma shi kadai za a tashe shi kuma shi za a tambaya wallahi idan Allah ya tashe ka kai zai tambaya kuma ba za a jira wani ya zo ba shi Allah baka ce masa a tambayi wani shi Allah baka ce masa a jira malam wani shi Allah baka ce masa a to ai ni ban sani ba shi yasa ake baka wannan labarin nemi naka karatu yi karatu ka fahimta ka bauta wa Allah madaukakin sarki akan ilimi kar wani ya jagorance ka ya zama shine jagoranka za ka iya mutuwa a kansa za ka yi tafiyar ƙasa nisan duniya a kansa ka ɓata a kanka lokaci baka je ka yi karatu ba gaba ɗaya ka yi muni ka yi baƙi ka lalace saboda kawai wai kai mabiyin wane ne wannan wanan bai kama ka littafi ba bai ma karatu ba bai karanta da kai bai koya ma komai ba amma kawai kai wai mabiyinsa ne mabiyinsa akan me wai akan harka wai harka annabi harka ya koyar abubakar da umar da usman da aliyu allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su harka suka yi harka sun tafiya su harka wai mu yan harka yana da kyau mu ji tsoron allah ne ina musulunci da karatu da kuma alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala allahi al-amana mutum mai wayo wanda ya san abin da yake shine wanda ya hukunta shi sai kuma ya aiki don bayan mutuwa don wallahi za a tashi ka kai za a tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani a cikin ku face sai ya tattauna da ubangijinsa babu ko ta kai kai za ka amsa Allah ba zai saurari kowa a kanka ba wala taziru waziratun wuzra ukhra ba zai saurari kowa a kanka ba dan haka nafsi nafsi duk a duniya والعاجز من أتبع نفسه هواها gajiyayye mai raki mai kasala shine wanda ya fi son zuciyarsa wa tamanna ala Allah al-amani kuma a bangaren Allah kuma ya sa buri ai wallahu ghafurur rahim ne aka aka dora ku akan wata hanya in kana son wani ma kawai zaka shiga aljanna kawai in ka rike kaza ma zaka shiga aljanna ba haka addinin musulunci yake Allah madaukakin sarki ya dadar da mu da addini na kwarai Allah ka dora mu akan tafarki na kwarai ya Allah ka dora mu akan tafarkin manzonka sallallahu alaihi wasallam al-mahajjatul bayda allati la yazigu anha illa halik اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اجعلنا لك شاكرين اللهم اجعلنا لك ذاكرين اللهم اجعلنا لك عابدين مخبتين أواهين منيبين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم أعنهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين